لنبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد bayan haka ‘yan uwa muna ƙara gabatar da sahihiyar godiya da dukkan wani dangi na yabo da shinshinawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake haɗa mu a wannan lokaci a wannan safiya ta ranar lahadi a wannan majalisi namu mai albarka mai suna muntadal muta'addibi domin ci gaba da karatuttukanmu na luga musamman daga cikin littafin al-maqamat maqamata abu muhammad al-qasim ibnu ali ibnu muhammad ibnu usman alhariri albasari rahimahullahu ta'ala a yau muna 20 da nawa ga watan zulqa'ada 27 ga watan zulqa'ada hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1443 wanda ya dace ma 26 ga watan 6 shekara ta 2022 darasi da ya gabata a jiya mun shiga makama ta hudu wadda ake kiranta da suna addimiyadiyya mun zo daidai gabar da lokacin da wato wani mutum da ɗansa suke tattaunawa a cikin wani dare a wani zango wato da wannan ayari wa a wani masauki da wato wannan ayari ya da zango shine lokacin da yake ce masa wa man hakama bi an abzula wa takhzun yake cewa wane ne zai yi irin wannan danyen hukunci ni na bayar da dukiyata kai ku ka taskance taka wa alina wa takshin ni na tafsasa faɗa kai ku ka kausasa harshe wa aruba wa tajmud ni na narkas kai ku ka sandaras wa azkuwa wa takmud ni na rura kai kuma ka bice sai ce la wallahi rantsuwa nake da ubangiji na bal na tawazanu fil maqali sanidi mu muna aunawa game da duk abin da muke faɗa wasnal miskali irin awo na sikeli an gane ko duk abin da za mu faɗa aunawa muke mu ga ya dace ko bai dace ba wasnal miskali irin awo na sikeli wana ta haza filfi ali hazuwan ne ali muna dabrantar juna a wajen aiki irin dabaranta wato ta takalma yadda takalmi ba a yin ɗaya ya zarta ɗaya sai ya ce hatta na amanar tagabun wato don mu amince ma yi ma juna kamun ka bayani ya gabata lafazin attagabun an ciro shi ne daga alagabun alagabun shine kamun ga a hausa kenan ya ake cewa kamun ga a sayi kayanka da abin da bai kai kimarsu ba ko a sayar maka abin da ya wuce kimarsa kayan jika goma a sayar maka da shi jika ashirin ko kayanka kimarsu jika ashirin wani ya bugi hancinka ya saye shi jika goma wannan shine ake kira algabin mun yi bayani mas'ala ce daga cikin masail na saye da sayarwa a duk littattafai waɗanda suke na fiƙo musamman waɗanda suke manya idan ka koma sai ka samu mas'ala ta algabin wanda shari'a ta ba mutum damar ya mayar da wannan kaya da aka bugi hancinsa ya karɓo kuɗinsa ko ya mayar da kuɗin ya karɓo kayansa in ya so daga baya ya sai da kayan shi da kimarsa yadda ta dace shi ne ya ce wani tabagun kuma dan a isar mana ƙiyayya da juna lafazin attabagun an ciro shi ne daga abdigin kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ke faɗa am hasiban lazina fi qulubihim maradun allan yukhrija Allahu abganahu abgan jam'i ne na abgin keta kenan kiyayya shine yace wa nukufa tababun wato dan a isar mana kiyayya da juna sai yace wa illa in kau ba haka ba falima ku illuka wa tu'illuni don mi nake koma shayar da kai wato illuni kai kuma kana illanta ni ma'ana kana sa mun rashin lafiya wa uqilluka wa tastaqilluni ina ɗaukaka ka kai ko kana kaskanta ni wa ajtarihu laka ina tsururi gare ka ma'ana ina ɗan nema maka abubuwan da za ka biya bukatunka na rayuwa wata jirahu ne kai ko kana raunanta ne lafazin ajitari shine ai aktasi kama kala subhanahu wa ta'ala am hasibal ladina ijtarahu sayyiati an naj'alahum kal ladina amanu wa amilu salihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun shine can ubangiji ta'ala yake faɗa wa ma allamtum min aljawarihi mukallibi aljawarih jam'i ne na jarih idan aka ce aljarih ma'ana alkasib shine kenan karan farauta domin karan farauta an rike shi ne a matsayin sururi domin a samu ɗan abin da za a tafiyar da rayuwa da shi sai ya ce wa asrahu ilaika ina kuro zuciyata zuwa gare ka ma'ana ina ƙara kusantar ka wato sarrihu ne kai kwa wato kana rabuwa da ni lafazin asra shine kora dabba zuwa makiyaya kamar yadda can ubangiji ta'ala ke faɗa walakun fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun lafazin وتسرحني غايشا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تأتدونها سيتي ومتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف shine anan ya ce wata sarrihu ne kai ko kana rabuwa da ni sai ya ce wa kai fa yushtalabu insafun bi ghaini ta yaya za a nemi tabbatar da adalci bi ghaini wato da zalunci adalci da zalunci abubuwa ne biyu waɗanda suke kishiyar juna waɗanda ba sa haɗuwa a lokaci guda a gu ɗaya yadda ruwa da wuta ba sa haɗuwa a cikin tasa guda to adalci da zalunci ba sa haɗuwa shine ya ce wa kaifa yujtalahu insafun bi bayni ta yaya za a nemi tabbatar da adalci bi bayni wato da zalunci wa anna tushriku shamsu ma'a bayni ta yaya rana za ta haskaka tare da duhun girgije matukar akwai duhun girgije to hasken rana bai taso ba wa anna tushriqu shamsun ma gaibi ta yaya rana za ta haskaka wato tare da duhun girgije sai ya ce wa mata ushiba wuddin bi asfin a yaushe ne za a kulla kauna wato akan tilas abinda ba ka so a tilasa ka cewa sai ka so ai ba yadda za a yi sai ya ce wa ayyu hurrin radiya bi khubbati khasbi wani ɗa ne zai yadda da tsari na ƙaskanci da wulakanci ai ba yadda za a yi ɗa ya yadda da duk wani tsari da za a zo da shi matukar akwai ƙaskanci da wulakanci a ƙarƙashin wannan tsari in aka ce hubba abinda mutum yake tsarawa an gane ko ka koma waɗanda suke talifin littafi a farko sai ka yi hubba ka tsara kenan wannan littafi naka ga yadda wato za ka yi wa wallafa shi sai ya ce walillahi abuka haisu ya kudu wato kubbugar sanin mahaifinka na ga Allah subhanahu wa ta'ala yayin da yake faɗa jazaitu man a'alaka bi wuddahu jaza'a man yabni ala ussihi وكلت للخل كما كان لي على وفاء الكيل أو بخسه ولم أخسره وشر الورى من يومه أكثر من أمسه وكل من يطلب عندي جنا فما له إلا جنا غرسه لا أبتغي الغبن ولا أنثني بصفقة المغبون في حسه ولست بالموجب حقا لمن لا يوجب الحق على نفسه وربما الذاك الهوى خالني أصدقه الود على لبسه وما درى من جهله أنني أقضي غريم الدين من جنسه فهجر من استقباك هجر الكلا وهبه كالملهود في رمسه والبس لمن في وصله لبسة لباس من يرغب عن أنسه والبس لمن في وصله لبسة لباس من يرغب عن أنسه ولا ترج الود ممن يرى أنك مهتاج إلى فلسه yake faɗa jazaitu ya ce na sa kauta ma man a alaƙa biyu da dukkan mutumin da ya rataye ƙaunarsa da ni jaza'a irin sakamakon manyabni ala usi ko kuma irin sakayyar manyabni ala usi mutumin da ke gina gininsa akan bugun shi lafazin us mufrad ne jam'unsa shine asas idan aka ce asas a hausa shine bugu a turance ko sai ka ce foundation ko a turancin ingila ka ce foundation ga yacin cikin suratul tauba fadar Allah subhanahu wa ta'ala afa man assasa bunyanahu ala taqwa min Allah wa ridwani khairun am man assasa bunyanahu ala shafa jurfin harin fanahara bihi fi nar jahannam wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin shine ya ce jazaitu na sakauta ma man a alaka biyu da ku duk mutumin da ya rataya sansa da ƙaunarsa da ni jaza a irin sakayyar mayyabni ala husi mutumin da ke gina gininsa akan gugunsa wakiltu ya ce na auna lilhidi ga aboki kama kalali yadda ya auna mu alawa fa'il kaili a bisa cikar zakka au baksihi ko kuma tawayarsa ma'ana yadda aboki ya auna mun haka zan auna masa in ya tace so da ƙauna game da ni ni ma zan tace so da ƙauna game da shi in kwa ya ɗan yi rufa-rufa ya gauraya wato soyayyarsa da wata ƙiyayya to ni ma haka zan gauraye ta ba shine yace wakiltu na auna lilhilli ga aboki shine badadi kenan kama kalali yadda ya auna mu ala wafa'il kai a bisa cikar zakka au baksihi ko kuma tauye shi ga yacin cikin suratul araf wa ila madiyana akhahum shu'aiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru qad ja'atukum bayyinatun min rabbikum فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم غايتهم كما وشروه بثمن بخس دراهم معدودات وكانوا فيه من الزاهدين لفظ كال كنن من كال يكيل كيلن الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوا أو وزنوهم يخسرون shine sai ya ce walam ukhassirhu ya ce ban tauye masa haƙƙinsa ba kamar yadda Allah yake faɗa auful kaila wala takunu minal muksiri kuma wa idza kaluhum aw wazanuhum yuksirun sukan tauye zakka shine yace walam ukhassirhu ban tauye masa haƙƙinsa ba wa sharrul wara wato mafi sharri na bayi man yawmuhu mutumin da yauƙinsa aksaru min amsihi ita ce mafi taɓewa a kan jiyarsa ma'ana duk mutumin da ya zamanto jiyarsa ta fi yau to wannan shine kaskantacce koma baya wato daga cikin bayi shine yace wa sharrul wara mafi sharrin talikai koma bayan su kaskantaccen su man yawmuhu mutumin da yauƙinsa aksaru ita ce mafi taɓewa min amsihi game da jiyarsa sai ya ce wa kullum man ya ɗulubu indi jana duk wanda ke neman ‘ya'yan itace a gona famalahu ya tabbata ba zai samu komai illa jana garsihi sai ‘ya'yan itaciyar da ya dasa da hannunsa an gane ko lafazin jana ‘ya'yan itace koma cikin suratul rahman wa janal jannataini dan shine yace wa kullu dukkan mutumin da ya dulubu indijana yake neman ƴaƴan itace a gona fama lahu ya tabbata ba zai samu komai illa jana garsihi face ƴaƴan itace ƴaƴan ita ƴaƴan itaciyar da ya dasa la abtaji da gwamna yace ni fa ba na neman yi ma wani kamun ga ma'ana na bigi hancinsa na yaudare shi sai ya ce kuma ni wala ansa ni ba na yadda na koma na juya bi safakatin magabuni da ciniki na abin yi ma kamun ga fi hisiri a cikin saninsa a farko ni ba na yi ma wani kamun ga na yaudari mutum na bigi hancinsa ba ɗabi'a ta bace kuma tare da cewa wala ansa ni ni kam ba na juyawa na koma bi safakatil magabuni da ciniki na wanda aka yi masa kamun ga aka bugi hancinsa fi hissihi a cikin saninsa ka san akwai mutumin da Allah ya zuba masa hakuri ya san an cuce shi amma sai ya hakura ya juya ya ce to ni kuma ba irin wannan ba ne ni ba na hakura ni dai ba na yi amma in aka mun kuma ba za a zauna lafiya ba sai na fitar da haƙƙina. lafazin safaka an ciro shi ne daga safaka safakan ko ka ce safakatan idan aka ce a safaka shine ciniki wanda asali larabawa a jahiltun jahiliya idan mai saye da mai sayarwa suka haɗu ana ƙulla ciniki shi yana tayawa shi kuma yana ƙara to wanda yake mai saya sai ya daga hannu sai ya taba akan hannun mai kaya shi mai kaya idan ya rike hannun ya ki saki to wannan alama ce wadda take nuna ciniki ya kullu in ku da ya dora hannunsa akan nashi suka taba sai ya saki to kenan da saura an gane ku shi yasa sai aka ɗauki wannan tabawa da ake gaba ɗaya aka ba cinikin suna ake ce masa safaka ai ga yace mina tasfiq ne in aka ce a tasfiq shine tabi shine yace wala ansani bana juyawa bi safqatil maghbuni da ciniki na wanda aka yi masa kamunga aka bigi hancinsa aka yaudare shi fi hissihi a saninsa wanda ya san da cewa an cuce shi amma ya dau hakuri ya juya to ni bana haka sai ya ce wa lastu bil mujibi haqqan kusan da cewa ni ban zamanto ba mai wajabta wani haƙƙi a kaina liman la yujibul haqqa ala nafsihi ga duk mutumin da baya wajabta ma kansa gaskiya walastu bil mujibi haqqan ban zamanto ba mai wajabta ma kaina wani haƙƙi liman ga duk mutumin da la yujibul haqqa baya wajabta gaskiya ala nafsihi a bisa kansa sai ya ce wa rubba mazakil hawa da yawa mutumin da ke gauraya so da ƙauna kalani ya zace ni a suduku hulwudda cewa zan gasgata masa ƙauna a lalamsihi a bisa cuɗanyawarsa shi ya gauraya so da ƙi kuma wai sai yake zaton cewa ni zan gasgata masa kauna in tace ta alalar sihi a bisa gauraya wadda ya lafazin lafs tuntun ya gabata wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajula wa lalabasna alaihim ma yalbisun alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun sai ya ce wa madara bai yi sani ba min jahalihi game da jahilcinsa da wautarsa annani cewa ni aqabi gari mai daina mai bi na bashi ina biyansa bashin da yake bi na min jinsihi daga irin abin da ya raunta mu an gane ko idan aka ce gari shine mai bin bashi kuma wanda yake mai naci من الغرامة غايتن إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الركاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريدة من الله الآية الشاهد والغارمين kace gharim ko kuma kace garim ma'ana mai bin bashi wanda yake kuma mai naci akan cewa sai an biya shi shi ne ce wa ma da rabi yi sani ba min jahalihi saboda jahilcinsa da wautarsa annani cewa ni aka fi gari mai daina ina biyan mai bi na bashi min jinsihi irin abin da wato irin abin da yake biya abin da ya ramta mun haka zan biya shi ba na tauye masa komai sai ya ce fahajur manistar baka duk mutumin da ya maida ka wawa ya maida ka shashasha ya nuna cewa baka san komai ba ya ce fahajur ya ce kaurace masa hajiran kila irin kauracewa ta kiyayya an gane ko ga ya can rujiza fahajur lafazin alkila shine kiyayya ma wadda aka rabbuka wa ma qala shine yace fahajur ka kaurace ma manista baka duk wanda ya maida kawawa minal gabawa ne sai ya ce hashirar kila wato irin ƙauracewa ta kiyayya wa habhu ya ce kaddara shi ma'ana ka maida shi kalmar hudi kamar mutumin da aka sa cikin wato lutomin ransihi na kabarinsa almalhud shine wanda aka shigar da shi cikin lahad allahad shine loto da ake yi a bangon alƙibla na kabari idan an yi rami to a bangon alƙibla sai a yi loto wannan loto shine ake kira allahad wanda in aka tura gawa a ciki sai a sanya tuballa a rufe wannan kofa sannan kuma sai a sanya yunfu ita ce laka sai a tushe kofofi shine ake kira Allah tsarin irin wannan ginin kabari shine Allah subhanahu wa ta'ala ya zaba ma manzansa annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam shine ake kira Allah wanda kalima ta Allah asali a larabci shine almailu karkacewa kamar yadda can ubangiji ta'ala yake faɗa wa lillahi al-asma'ul husna wad'uhu biha wa dharu alladhina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malu innal ladhina yulhiduna fi ayatina la yakhfawna alaina wa may yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuzqihu min adhabin alim shine yace wa habhu wato ka kaddara shi ma'ana ka maida shi kalmalhudi kamar mutumin da aka sanya cikin lotan loto fi ramsihi a cikin kabarinsa kenan ka ka maida shi kamar an shuka dusa shi da gawa duk daya an gane ku duk mutumin da ya maida ka wawa sai ya ce walbas liman fi waslihi lusa ya ce ka sanya liman ga duk mutumin da fi waslihi game da saduwa da shi lubsatun akwai rikici ka sanya masa libasa tufafin man yurgabu an unsihi mutumin da ake kyama game da ɗebe kewarsa ma'ana mutumin da ake kyamar ma ya kusanci jama'a to duk mutumin da ya zamanto a cikin lamarinsa akwai rikici to ka sanya masa irin wannan tufafi tufafin mutumin da ake kyama game da ɗebe kewarsa shine ya ce walbas ka sanya liman ga duk mutumin da fi waslihi game da saduwa da shi lubsatun akwai rikici ka sanya masa libasa tufafin man yurgabu mutumin da ake kyama an unsihi game da ɗebe kewarsa sai ya ce wala turajjil wudda karka ƙaunaci wannan karka ƙaunaci wata soyayya mimman yara ga duk mutumin da yake gani annaka muhtajun ila falsihi cewa kai mabukaci ne zuwa kudinsa duk mutumin da yake ganin cewa abin hannun shi kake so to karka ƙaunaci soyayya da shi ma'ana karka mai da shi aboki an gane ko in za ka yi abuta ya zamanto abuta ce ta fi sabilillahi amma duk wanda yake ganin cewa abin hannun shi kake so to wannan karka mai da shi aboki shi ne ce wala turajjil wadda karka kaunaci soyayya min manyan raga duk mutumin da yake gani annaka muhtajun ila falsihi cewa kai mabukaci ne zuwa kudinsa alal haris bin hammam al haris dan hammam sai yake faɗa falamma wa aitu ma dara bainahuma lokacin da na kiyaye abinda ya gudana ya zagaya tsakanin waɗannan mutane biyu masu fira a cikin wannan dare ya ce tukutu ila ana a arifa ainahuma sai na yi bege zuwa sanin ainihinsu in san suwa ne ne gane ko tukutu ya ce sai na yi bege ga ya can taƙat nafsuhu ransa ta yi bege ba shine ya ce tukutu sai na yi bege ila an arifa zuwa da na ka sanin ainahuma wato ainihin su suwa ne ne falamma lahabun zuka lokacin da ɗan kaskon rana ya bayyana ma'ana shine alfijir hasken asuba kenan idan aka ce buka shine kaskon rana wane ne ɗanta wato shine alfijir kenan hasken asuba shine yace falamma laha ibnu zuka lokacin da ɗan kaskon rana ya bayyana shine hasken asuba wa alhafal jawwa biya wato haske ya lullube sasannin duniya ko ina wato ya ɗau haske ghadautu qabla istiqlalir rikab sai na yi jijjihi sai na yi jijjifi qabla istiqlalir rikab kafin labtawar wato raƙumma walaktida al-gurab yace wane sammako na hankaka ka san a ɗabi'a shi tsuntsu ya fi komai sabkon tashi ya fi komai sauko musamman kuma a cikin tsuntsaye hankaka shine aicen imrul qais yake siffanta yadda yake sammako a wajen harauta kafin ma tsuntsu ya fito daga cikin shekarsa shine yake cewa wa qada agtadi wa tayru fi wukunatiha bi munjaridin qaidil awabi di haikali mikarrin mifarrin muqbilin mudbirin ma'an ka julmud sakrin habbahu sailu min ali kumaitin yuzillu libda an hali matnihi kama zallati sahwa bil mutanazzili yace wa qad agtadi yace tabbas nayi jijjifi zuwa hurauta waɗairu fi wukunatiha halin tsuntsaye suna cikin shekarsu fitowa ma ba su yi ba to shine a nan yake cewa gadautu sai na yi jijjifi kablasti ilalin rikayi kafin labtawar raƙumma walabtida al-gurabi ya ce wane sammako na hankaka waje altu ya ce sai na haɗu fi'il ne min af'ali shuru waje altu sai na haɗu astakari ina bibiyar sauba sautin laili wajen wato murya ta dare na wadda na ji ta waɗannan mutane biyu da suke tattaunawa inda na ji muryar tana fitowa sai na ringa bibiyar wajen shine ya ce waje altu sai na haɗu astakari ina bibiyar sauba sautin laili wajen wato murya ta dare na wa atawassamul wujuha ina lura da fuskoki bin nazar jali da kallo wanda yake mabayyani lafazin a tawassam ga yacin cikin suratul hijir inna fi zalika la ayatin lil mutawassimi idan aka ce a tawassum wato lura da abu domin ka gane alamar samina sima ne sai ya ce ila allah mahatu a ba zaide har aka kai lokacin da na hango abu zaidi na birnin saruja wabnahu da ɗansa ya tahadasa ne wato suna zantawa tsakaninsu suna tattaunawa ya tahadasa ne suna tattaunawa suna zantawa wa alaihima burdani raffani a jikinsu wato da mayafai guda biyu waɗanda suke tsafi wa alaihima a jikinsu burdani wato da mayafi biyu rassani waɗanda suke tsafi fa'alimtu annahuma najiya lailati sai na yi sani na tabbatar da cewa su ne masu ganawa a cikin dare na an gane ko gaya can wa karrabunahu najiya in aka ce najiyun shine abokin ganawa fa'alimtu sai na yi sani annahuma cewa su ne najiya masu ganawa lailati a cikin dare na wa mu'taza riwayati kuma su ne madanganar riwayata lafazin mu'taza tuntuni ya gabata wa aza ila abil fatihi al iskandari nash'ataha wa ila isa ibn hisham riwayataha shine aza ya azu sai ka ce azwan shine yace wa mu'taza riwayati su ne madanganar wato riwayata kenan inda riwayata take kai dangane faqasattuhuma qasda kalifin bi da masatihima sai na nuface su irin nufatar mai tsananin so da ƙauna bi da masatihima saboda sassaukar ɗabi'arsu rasil li rasasatihima ina mai tausaya musu saboda tsafin kayansu tsafin tufafinsu rafin ina mai tausaya musu lirasasati hima saboda tsafin tufafinsu wa abahtu huma tahawula ila rahabi sai na halitta musu juyawa zuwa masauki na nace bismillah ku zo mu tafi wa abahtu huma min al ne na halitta musu at tahawula juyawa ila rahali zuwa masauki na wata hakuma da yadda suka ga dama fi kusuri a cikin tarin dukiya ta wa kulli da dukiya wadda take yar kaɗan na ce ku zo ku yi abin da kuka so shine ya ce wata hakuma kenan na halitta musu yadda suka ga dama fi kusuri a cikin dukiya ta mai yawa wa kulli da yar kaɗan wada fiktu sai na haɗu usayyiru bayna sayyarati fablahuma wato ina tafiyar da darajarsu da matsayinsu tsakanin matafiya wada fiktu sai na haɗu wannan ya maimaitu a baya faɓafika mashan bisuki wal a'ana wa ɓafika ya sifani alaihima min waraƙil janna shine yace wada fiktu sai na haɗu usayyiru ina tafiyar da fablahuma darajarsu da matsayinsu baina sayyara wato tsakanin matafiya ga ya can waje a sayyaratun fa arsalu waridahum fa adila dalwa me yake nufi a nan ma'ana yana ɗaiɗaita darajarsu a cikin jama'a yana nuna musu waɗannan mutane mutane ne na ƙwarai wa ahuzzul a'awa wa ahuzzul a'awa dal musmirata lahuma wato ina jijjiga musu rishin itace waɗanda suke masu ‘ya'ya kinaya ce ma'ana mawadata ina kwaɗaitar da su ina zaburar da su cewa su taimaka musu lafazin ahawa jam'i ne na ud a husu ga ya can wa husi ilaiki bi jiz'in nakhla kuma ga ya can watar al'arda hamidatan fa'iza an zalina alaiha ma'a hatazzat wa rabat wa ambatat min kulli zaujin bahij shine yace wa ahuzzu ina jijjiga musu al'awada rishin itace al-musmira wato masu ‘ya'ya lahuma gare su ma'ana ina kwadaitar da mawadata cewa su taimaka musu ila an gumira bin nuhulan har aka kai lokacin da aka lullube su da kyautuka wa atun nisa a saduƙatihinna nihila an nuhulani kyauta kenan ya ce ila an gumira har aka kai lokacin da aka lullube su bin nuhulan wato da kyautuka واتخذ من الخلان خاء إن كسر يا مسكو ومن الخلان يوا تو واتخذ aka maida aka rike su min al-khullan wato daga cikin waɗanda suke masoya abokai wa kunna bi mu'arrasin mun kasance a wurin rirrimi na tabayyanu minhu bunyanal qura wato muna hango gine-ginen alkarya wani tanawwaru niranin kira ya ce kuma muna tsinkayo hasken wuta na garar baki lafazin na tanawwar an ciro shi ne daga attanawur idan aka ce attanawur shine tsinkayar hasken wuta an gane ko tsinkayo hasken wuta shine ake kira at-tanawwur kamar yadda al-haris ibn hilliza al-yashkuri a cikin mu'allaqarsa yake cewa wa bi aynayka awqadatihin duninna ra'asilan tulwi bi hal aliyahu awqadatha bayna al-aqiqi fa shakhsay nibi'udin kama yaluhu diyahu وتنورت نارها من بعيد بخزاز هيهات منك السلاه kamar yadda kuma imrul kaisi yake cewa tanawwartuha min azri'atin wa ahluha tanawwartuha min azri'atin wa ahluha bi yathriba adna dariha nazarun ali tanawwartu ma'ana na tsinkayo hasken wutarta shine yace wana tanawwaru muna tsinkayo hasken niranar kira wato wuta ta garar baki falamma ra'a abu zai dimtila a kisihi lokacin da abu zai ya ga cikar jakarsa da kuɗi wanjila abu usihi da yayewar kuncinsa da talaucinsa ƙalali sai ya ce da ni inna badani kadai ta saka lalle fa jikina ya yi datti wadarani dauɗa ta kadira saka ya ce ta tabbata a ba ta azuna li fi kasri karyatin li astahimma ko za ka iya bani izini na nufaci waccan alkarya na je li astahimma don na yi wanka da ruwan gumi lafazin astahimma an shiro shi ne daga istihimam istihimam shine yin wanka da ruwan gumi don haka ake ce ma ban da ake hammam min alhamim ne an gane ko ruwan zafi ke na ruwan gumi shine ya ce a fata a zonali shin za ka iya bani izini fi kasri karyatin na je waccan alkarya li astahimma don na yi wanka da ruwan gumi domin shi ruwan gumi ya fi gusar da duk wani datti daga jikin mutum wa aqdiya hadha muhimma kuma dan na biya wannan abu wanda yake mai matukar mahimmanci ma'ana ita ce sallah wadda Allah ya farlanta mana shine yace wa aka biya hadal muhimma na biya wannan abu wanda yake mai matukar muhimmanci ita ce sallah fa qultu sai na ce masa idza shi'ita fa sur'atu sur'a wa raj'atu raj'a in har ka so to ayi maza maza kuma ayi maza a dawo kar ayi latti gane ko wannan mansubun ne alal igra fa sur'atu sur'a warraj'atar raj'a ma'ana ai maza maza kuma ai gaggawa a dawo fa qala sai yace da ni satajidu matlai alayka asra'a min irtidali tarfika ilayka zaka samu hudowa ta gare ka mafi gaggawa game da dawowar ganinka zuwa gare ka qala allazi indahu ilmu min alkitabi ana atika bihi qabla an yartadda ilayka darfuk shine yace satajidu da sannu zaka samu matlai alaika wato hudowa ta gare ka asra a mafi gaggawa min irtidadi darfika ilaika wato fiye da sama da dawowar ganinka zuwa gare ka ma'ana kafin ka kyauta yanzu ka gana dawo thumma stanna stinana lijawadi fil midmar sannan sai ya sukunya irin sukuwa ta ingarman doki a fagen a fage sun mastanna ko ka ce ya yi sassaka istinanin jawad irin sassaka ta ingarman doki filmi dimari a fagen sukuwa wa ƙala libnihi sai ya faɗa ga ɗansa ya ce badari badari ya ce yaro ɗi maza maza walam na kal annahu garra ya ce ba mu yi zaton ba cewa shi wannan dattijo wato ya ruɗi jama'a iz ya ƙulul munafiquna wallazina fi qulubihim maradun gharra haula'i dinuhum wa lam nakhal yace ba mu yi zaton annahu garra cewa ya ruɗi jama'a wa talabal mafarra kuma ya nemi wurin gudu ya ƙulu li insanu yawma idhin aina al mafar falabisna ya ce sai muka zauna narkubuhu muna jiransa rikibatal a ayad irin jira na watannin sallah kasan shi watan sallah kowa ya fi kowa cikin jiransa yake falabisna ya ce sai muka zauna narkubuhu muna jiransa rikibatal a ayad irin jira wato na watannin sallah ma'ana shine idi lafazin a ayad jam'i ne na idi wa nastaqlibuhu muna neman tsinkayar sabib bala'i wato da ɗan rahoto lafazin bala'i jam'i ne na bali'a in aka ce bali'a shine ɗan rahoto wanda za a tura shi ya yi sirri ya gano sirrin makiya idan ana buƙatar za a kai musu hari shine ɗan rahoto kenan wa nastaqlibuhu muna neman tsinkayarinsa ko kuma ka ce hudowarsa bin fala'i da 'yan rahotowar ruwadi wato da 'yan asako lafazin ruwad jam'i ne na ra'id ra'id shine ɗan asako mai kora dabobi zuwa makiyaya ila an hariman naharu har aka kai lokacin da wato yini ya tsufa yake nihi da tsufan yini shine rana ta yi ja ta karkata zuwa fadawa wakada juruful yaumi yanharu wato gabar yini ta kusa ta ruta ma'ana rana ta kusa ta fada idan aka ce juruf shine gaba an gane ko inda ruwa yake rarikewa bakin kwari shine ake kira juruf wanda kai kana sama amma kasan a rarike yake shine can ubangiji ta'ala yake cewa a faman assasa bunyanahu ala taqwa min Allah wa ridwani amman assasa bunyanahu ala shafa jurfin harin fanhara bihi fi nar jahannam shine yace wa kada jurhul yawmi wato gabar yini ta kusa yanharu wato ta ruta ma'ana kinaya ce rana ta kusa ta fada falamma ƙwala amadul intizar lokacin da zamani na jira wato ya tsawaita alam ya'ani lillazina amanu an taksha'a qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala min alhaqq wala yakunu kallazina utul kitaba min qablu fa qala alaihimul amadu shine yace falamma qala amadul intizar lokacin da zamani na jira wato ya tsawaita da mu wala hati shamsu fil admar wato rana ta bayyana a cikin ragga lafazin admar jam'i ne na dimr dimrun idan aka ce dimrun shine wato tufafi waɗanda suke ragga tsafi kenan me yake nini wato rana ta bayyana a jikin gine-gine tana jiran tana shirin fadawa yace qultus li ashabi sai na faɗa ga abokaina na ce da su na haina fil muhula tabbas mun fa kai matuƙa a wajen jinkiri wata ma daina firrihila mun zarce gabarin wato labtawa an gane ko nan an shafe mudaf kenan wata ma daina fi tarkin rihila mun zarce wato game da jinkirin arrihila shine lautawa ila an aba'ana zaman gashi mun tozartar da lokacinmu wa bana annar rajula kadmana kuma ya bayyana cewa wannan mutumin tabbas ya yi ƙarya an gane ko na cewa wai zai je dandanan ya dawo shine ya ce wa bana ya bayyana annar rajula lalle wannan mutumin kadimana wato tabbas ya yi karya lafazin mana an ciro shi ne daga almai kenan mana yaminu mainan ai kaza ba ya kazibu kaziban amma idan ka ce mana yamunu maunan kuma ma'ana ta canza an gane ko in ka ce mana yamunu maunan ma'ana ya taimaka ya agaza kenan sukan bambanta a wajen mudari da kuma masdar shi na ƙarya mana yaminu mainan shi kuma na taimako mana yamunu maunan sai ya ce fata ahabu lirvani wato ku yi shiri domin lautawa fata ahabu ku yi tattali ku yi shiri lirvani domin lautawa ya ce wala talwu ya ce karku karkata ala khadira iddiman wato ga tsanwan jirji ga ya ce irtus iduna wala talwuna ala ahadin war rasulu yad'ukum fi ukhrakum wa in talwu aw turidu fa inna allaha kana bima ta'maluna khabira wa inna minhum la fariqan yad'una alsinatahum bil kitabi litahsabuhu min al kitabi wa ma huwa min al kitab وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم shine yace wala taluwu kada ku karkata ala khadira iddiman wato ga tsamuwan jirgi ka san ita ciyawa wadda take fitowa a jirgi ta fi kowace kyau zaka ga ta yi tsanwa tsanwan da ya ma karkata zuwa baki yasa saboda ta haɗu da taki me ake nihi da tsanwan jirji abinda zahirinsa mai kyau ne amma cikinsa kuma ɓoyayyen lamarinsa mummuna ne shine yake kamanta abu zaidi na birnin saruja da wannan sifa gaya mutum ne mai daɗin zanci amma ɓoyayyen lamarinsa mummuna ne saboda makaryaci ne kuma mai saba alkawari ya mana karya ya ce yanzu zai je ya wanka ya dawo bayan daɗin zancen da ya mana shine a wani hadisi da aka rawaito wanda bai inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ake cewa ya faɗa iyyakum wa khadira addiman qalu ya rasulullah wa ma khadira addiman qala al mar'atu al hasana fil manbati su kyakkyawar mace wato a mummunar mazra ma'ana wadda ga ta kyakkyawa amma ba ta da asali wanda yake mai kyau wannan hadisi bai inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yace wala talwu kada ku karkata ala khadira ala khadira wannan ala khadira iddiman wato ga tsanwan jirji lafazin addiman jam'i ne na dimna in aka ce dimna jirji kenan yace wana habutu sai na zabura li ahadija rahilati wato dan na ɗaura ma taguwa ta sirdi an gane ko lafazin ahadija an ciro shi ne daga alhidiju in aka ce alhidiju asali ɗan ɗaki da ake ɗorawa akan raƙumi domin mace ta shiga wanda ake kiran shi darbuka kamar yadda wato ɗarfa yake cewa ka anna hudu jalmaliki ya ce hudu watan khalaya safinin bin nawasi fi min dadi ka anna hudu jalmaliki ya ce hudu watan khalaya safinin bin nawasi fi min dadi jamunsa kenan shine hudu sannan kuma ana kiran shi haudaj haudaj kenan bilha kuma sannan ka kiraye shi da sunan hidish shine yace wa na hakutu sai na zabura li ahadija rahilati dan na daura ma raƙumi na sirri wa atahammala li rihilati dan na labta wato kayana li rihilati saboda maraita ta fawajattu aba zaidin kad kataba alal katabi yace sai na samu abu zaidi tuntuni yayi rubutu alal katabi akan kwacci da sirdi an gane ko ga yacin ya gabata wata na sai na la'aqatada aqatad wato kwacciyar sirdi alkatab hallo kwacciyar sirdi ma'ana iccen da yake jikin sirdi shine ake kira alkatab a Hausa ana kiran shi kwacciyar sirdi fawajattu aba zaidin sai na samu abu zaidi na birnin saruja kad kataba tintini yayi rubutu alal katabi wato akan kwacciyar sirdi ya man gadali sa'idan wa musa'idan dunal bashar la tahsaban anni na'aytuka am malalin aw ashar lakinnani muzlam azal mimman idza qa'iman tashar yace ya man gadali sa'idan ya wanda ya zame mun damtse wa musa'idan ya zama mai taimaka mun dunan bashar ba sauran jama'a ba ya ce la ta hasaban karkazanci annina aituka cewa na nisance ka an malalin saboda ƙosawa au ashar ko kuma jiji da kai shine girman kai an gane ko ga yacin cikin suratul kamar sayalamuna gadan manil kazzabu la ashir ta suka yi bal huwa kazzabu na ashir sanadi tacaccen makaryaci ne kuma mai girman kai mai nuna isa so yake nuna yafi mu ubangiji ta'ala yace sayalamuna gadan manil kazzabu la ashir idan aka ce al ashir mutum mai girman kai mai nuna isa da jiji da kai shine yace la tahsaban ya ce karka yi zaton annina aituka cewa na nisance ka ga ya can wani a bijanibi an malalin game da kusawa au ashar ko kuma girman kai ya ce lakin na ni sanadi ni muz muslim azal ya ce tun wannan lokaci da muka haɗu ni fa ban gushe ba daman ɗabi'a ta ina daga cikin mutanen da mimman izafa ima wanda in ya ci abinci in tashar sai ya tashi ya shiga sha'aninsa baya ci gaba da zama hausawa suka ce bayan cin tuwo zama tsegumi ne ya ayyuhal ladzina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa an yu'zana lakum ila ta'amin ghayra nadhirina ina walakin idza du'itum fadkhulu fa idza qa'imtum fantashiru wala musta'anisina li hadith shine yace lakin na ni sanide ni muzlam azal tun lokacin haduwar mu ban gushe ba mimman izaba iman tashar ina daga cikin mutanen da idan ya ci abinci sai ya tashi ya shiga sha'anansa qala alharis yake faɗa fa aqra'atu jama'atal ba, sai na karanta ma jama'a wannan rubutu wanda ya rubuta akan kwanciyar sirri liya'zirahu man kana ataba domin duk wanda ya masa rarauka ya zarge shi ya aibanta shi wato ya karba hamzarinsa liya'zirahu man kana ataba domin duk wanda ya masa rarauka ya karba hamzarinsa an gane ko min alkitab ne sai ya ce fa ujibu bi khurafatihi sai aka kayatar da jama'a bi khurafatihi wato da zancensa shi kurafa shine suke faɗa wani mutum ne wanda aljannu suka ɗauke shi suka yi tafiya da shi ya ga abubuwa na al'ajibba shi ne bayan dawowar shi yake ba jama'a labarin da ya gani a lokacin da aljannu suka ɗauke shi sai ake sai suke karin magana su ce a wani a irin zance ne na kurafa an gane ku shi yasa duk zantuttuka waɗanda suke na ƙarya ake cewa kurafati ne kawai zance ne wanda yake shaci faɗi dai haka wani kuɗi wani bashi shine yace fa ujibu bi khurafatihi sai aka kayatar da su bi khurafatihi game da zancensa wata awwazu suka nemi tsari da kariya ta ubangiji min afat min afatihi wato game da aibinsa thumma inna ba'anna alharis yace sai muka lauta muka tafi walam nadri mani itaba anna ba mu san ba wane ne zai canje shi game da mu ma'ana wane ne zai canje shi ya mana irin waɗannan abubuwa da muka ji daɗi na haɗuwa da shi irin wannan zantuttuka waɗanda suke masu ƙayatarwa walam nadri ba mu yi sani mani ita ba anna wane ne zai canje shi anna game da mu nan insha Allah ta'ala za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك